ka wadda muke faɗakar da kayuwan mu tsari na addinin musulunci don amfanin kanmu duniya da lahira ba don amfanin shi Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake bukata gombawa sai dai bawan ne mabukaci zuwa ga Allah ɗin Allah kai mana muwafaka jiya mun je ƙarshen suratu fussilat yau kuma za mu shiga cikin suratu shura wato ita wannan sura ta shura makiya ce in banda ayoyi guda biyu ko guda uku su ne wadda suka sauka a madina kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya faɗa ko abdullahi ɗan masaud babban abin da take karantarwa shine bayani akan haɗuwar kalmar musulmi ma'ana musulmai duk inda suke kalmar su ta zamo guda ɗaya duk inda musulmi yake to kasu yadda wancan ya kama can wancan ya riki can wancan ya riki can a'a sai kokari su ga sun tsayo akan kalmar Allah ita ce kalmar la ilaha illallah wadda alqur'ani yazo da ita yayin bayani fita wajen wannan to mutum ya san ina ya dosa matukar ka fita daga cikin alqur'ani da hadisi ko wani abu na kiyasi na ijma'in malamai ahlus sunna wal jama'a wadda suka gabata wa'yanda ake ambatansu almuwahidun karka yadda ka fita cikin tsarinsu saboda haka wa man al-iktilafi bainahum sannan surar za ta yi magana da hana sabani tsakaninsu wa anna irsalir rusuli kuma za ta yi bayani akan aiko manzanni ludufin minallahi bi ibadihi wannan tausayi ne daga Allah zuwa ga bayinsa malam yace to zai yiwu zamu kasa sura kashi biyu kuma fasali biyun nan da zamu kasanta zamu kasa ta ce fasali ne wanda kowanne babba ne fasali na farko ita surar za ta fara da magana akan wahayi summa yu'aliju qissatal wahyi منذ النبوة الأولى ليقرر وحدة الدين ووحدة المنهج ذات warware yadda asalin mas'ala ta wahayi take zuwa ga annabawa daga Allah tabaraka wa ta'ala dan tabbatar da addini cewa tun can farko daman guda ɗaya ne kuma tsarin addini guda ɗaya ne wa inna shara'i al-anbiya ya ce kuma shari'a ta annabawa wa in ikhtalafat ko da ike ta saba wayancan a ce su yi kaza amma dai addinin ɗaya ne shine abauta wa Allah shi kadai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci sannan sura za ta ciri zuwa ga magana ga masu ƙaryata shi alƙur'ani masu musun tashin alƙiyama da sakamakon da za a yi wa kowanne bawa kuma ta gargadantar da su da azaba take mai tsanani kashi na farko kashi na biyu ita wannan sura za ta fara da bijirto da ayoyi na Allah yadda Allah yake shimfiɗa arziki ya kuma danke shi ga waɗanda ya so ya shimfiɗa shi ga wanda ya so wanda abinda har yanzu mutane sun idan kowa ya arziki to wallahi ƙarshe kuma kowa ya shiga cikin masifa kuma babu jin daɗi amma idan Allah ta baraka wa ta'ala ya ajiye tsari ka yadda da tsarin to za ka zauna cikin kwanciyar hankali saboda haka mu lura da Allah ya yi masu hali ya yi talakawa to Allah ya yi haka don kowanne ɓangare ya amfana da ɓangaren ɗan'uwansa kun ga a wasu ayoyi Allah ya ce lina baluwakum za mu yi hakan don mu jarrabe ku ne ma'ana suwaye za su ci jarrabawar suwaye ba za su ci ba don ku a junanku ku sani shi Allah ya sani mai arziki idan yana da ƙarfi mato ba shi da lafiyar ƙoshashiyar lafiyar da zai iya ya tsaye ya faskara itace ko ya fasa dutse ko ya buga bulo ko ya ɗebo yashi ba shi da wannan ƙarfin to amma ga talaka shi kuma da kuɗi malam ya karanta su ai ayoyi biyar ya karanta sai aka ga fuskar annabi ta ɓaci ta dagule sahabbai suka ce ya rasulallahi ma yi hazunuka me ya bakanta maka raye ya ce me isa ba zan shiga damuwa ba ubangijina ya nuna mun wani bala'i da zai sauka a cikin al'ummata yau kun ga mu'ujizar manzon Allah ta tabbata yanzu muna kallon abubuwan suna faruwa a ainihin ƙasashe na asiya mu dai Allah kar ya kawo mana suna kuma duk abin da yake faruwa in ka binkita sai ka ga garuruwan musulmi ne na irin wannan aman wuta na dutse in banda irin Amerika abin da yake faruwa a yankin Asiya majority zaka samu wallahi garuruwa ne na musulmi ko dai da ruwa da iska ko dai da ruwa da iska ko aman wuta daga duwatsu wallahi an nuna wa annabi tun yana zaune a madina a masallacinsa mai albarka ya ce mai isa ba zan yi bakin ciki ba ice masifa ce Allah ya nuna min ita don ca'i bi balaya sai a kaushe da siga na jam'i wato fitintunin suna da yawa ya ce an nuna min ga wuta nan ta taho an nuna min ga iska nan ta taho tana kaɗai mutane daga garuruwansu tana kora su tana kaɗa su suna faɗawa kogi kuma mutuwa suke sallallahu alaihi wasallam la yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa yace sannan ga fitintununan daban-daban yace kuma wal ayati mutakasiratun yace ga ayoyi nan kuma masu yiwa suna ta zuwa daban-daban za su yi ta zuwa kuma duka na musiba ne akan al'ummata yace me isa raina ba zai baci ba laƙada ja akum rasulun min anfusikum ko azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim da Allah wanda yake da irin wannan tausayi ya zai ba zai ji bakin cikin masifar da iganta kware kwatan da ido a lokacin bata faru ba amma Allah ya kawo masa bidiyon ta ya gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yake wa sahabbai wannan mamaki sun yi imani hakan zai faru amma suna al'ajabin wacce irin musiba ce wannan yau gashi mu kuma a lokacin Allah ya nuna mana ita ɗaya bayan ɗaya yanzu da yace ya ga iska da wuta suna tahowa ku duba abin da ya faru a jihar California ne ko wacce jiha ne a America ina ga haka ne California ne nake jin ai to mu duba mu gani wani abin mamaki wutar tana ci sannan iska tana ƙara ingiza ta ai asalinta gobarar daji ne daman duk shekara sun saba suna yi shi yasa ma yanzu a budget na Amerika ana ware mata ainihin me ana ware mata wato budget ɗinta saboda taimakon gaggawa in ya taso shi yasa wannan gobarar da taso in kullura an ɗanyi kace na ce tsakanin shi shugaban ƙasa da kuma gwamnan ainihin shi California ɗin. Shi yana cewa ba a kawo masa taimakon da ya kamata ba. Shi yana cewa ya bayar gwamnan ya yi wani hannu da shi. To kuma musiba ce wadda Allah shi ya san me yake nufi. Amma ku duba ku gade da ta zo da ta cinye rabin jiha ga baki ɗaya. Rabin su da dusar kankara. wutan nan tana ce in kuka lura wannan hadisin da ike cewa na ga iska da wuta tana kada al'ummata za ku ga yadda wutar tana ci fita suke suna ta gudu wasu ana ɗebe su a abin hawa ko amma wutar bunsu take yi wasu gura kai su ma dole aka ɗebe wutar kuma ta cinye gurin kun ga ga irin musibar da suka abkar suka samu mine can a ciki rushe musu garuruwa na falasdinawa su kuma sai Allah ya turo wuta daga sama kun ga su wayancan akwai kangwaye wanda za su iya shiga su dan suturta daga sanyi su kuma wannan gabaki ɗaya da wutar ta zo babu mazancan kangwa shi yasa Allah ya ce shi azizun zuntiqamin ne ma'abocin ramuko ne da ba biyan koda da da kwayar zarra yadda ka tsaya ka cutar da ɗan uwanka haka Allah zai rama masa kuma ba ainihin kare bin damu to shine annabi rahama yake cewa me yasa ba wannan fa a cikin al'ummata ne Allah ya nuno min zai daga ciki akwai wani abu da ya faru daga wata ƙasa nan cikin ƙasashe masu samtin yaya ɗin nan a ƙarshe misali masu kamar a ce irinsu irinsu indonesia da sauransu amma ƙasa ɗin rubutunta lokacin da nake kallon media ɗin ban gane wacce ƙasa ba ce amma dai ƙasar ta musulmi ne sayinin ɗin da ya faru na gane ƙasar ta musulmi ne shi ne sai na gaga masallaci da fila da komai iska ta taso iskan nan da ta taso wani abin tsoro to da ita ana da kayan ayyuka na zamani da za a gane iskar za ta iya zuwa da ƙarfi ina ga ganin wannan ya sa mutane suka yi ta gudu ana ta neman mafaka amma abin mamaki kafin su je gun mafakar iskar mai karfin taro za ka ga dutse kamar misali girman masallacin nan har harabarsa amma iskar za ta ciro shi daga kan saman dutse wallahi zai gangaro ƙasi ana cikin wannan sai kuma allah ya ɓarke musu da ruwan sama cikin wannan sannan kuma sai ƙasa ta riƙa tsatsagewa kan kwalta kuna tafiya kawai da kai da motar ka sai ku nutse ku yi kasi shikenan kun tafi ba a san iyaka ba amma abin mamaki ga masallaci shi kuma kun ga dandamali na wannan wajen sa nan to ko shi ruwan bai ci ba ruwan daga yayo hauka sai yayo hauka sai yazo bakin masallacin sai ya koma ga wasu mutane yan tsiraru a cikin masallacin amma hakan musulmi da ainihin me da taushin zuciya ƙoƙarin cetar wa'yannan suke yi da ruwa ya ciwo su da ƙarafa wani ya riƙe filar masallaci haka yake yana miƙa hannu zai cafko wani ya jawo ya za ka yi da mutumin da ya ce shi halakakke ne idan ka ce za ka jawo shi kai ma halakar za ka yi Allah kai mana muwafaka to shi yasa annabi sai ya ji damuwa saboda irin wa'yannan fitintunin yau gashi mu kuma Allah ya nuna mana muna gani hadisi ne ingantacce yana nan imamul kurdubi ya kawo hadisan har kusan guda uku ne akwai hadisin ali bin abi dalib akwai hadisin jabir saboda haka anan Allah ya fara da wasu harrufa wayannan harrufa din nan ha'un mimun ainun sinun qafun anan ne ma shi shehin malami ya kawo wasu fassara da ali bin abi dalib ya fassara wayannan kalmomin yake cewa shi harun ɗin yake nuna ainihin matsayi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da irin yadda addininsa da ya zo da shi zai faɗaɗa a cikin doron ƙasa ainihin ɗin kuma ya ce ɗaukakar addinin ne ko ɗaukakar annabin a cikin al'ummarsa haka ya dai kawo bayanan wadda duk da irin wayannan bayanai maluma suka ce babu wani hadisi sarihi to amma ali bin abi dalib irin su abdullahi dan mas'ud idan suka faɗi magana to ku tsaya ku duba ta Allah ka sa mun dace Allah yace kazalika kamar haka ne ai mislu zalikal wahyi misalin irin wannan wahayi au mislu zalikal kitabu ko misalin irin wannan littafi ilaika zuwa gare ka da muka yi wahayinsa wa ilar rusuli min qablika da manzanni da suka zo kafinka Allah tabaraka wata'ala yayi musu irin wannan wa ilal ladina min qablika kenan shi wannan littafi da yace min qablika Allahul azizul hakim ina ga haka ne karshen ayar ko Allah madaukaki yace daga Allah ne wanda yake mabuwayi cikin mulkinsa kuma hakimun shi gwani ne cikin aikinsa me yasa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abin da yake na ainihin mai sammai abin da yake na ƙasai duka mallakarsa ne halittarsa ne kuma bayansa ne duk abin da ka gani halittar Allah ne a doron ƙasa kuma bawansa ne ita ƙasar da kake takawa halittar Allah ce saman da kake kallanta halittar Allah ce kai da kake karin kanka halittar Allah ce saboda haka shi gwani ne cikin ayyukansa sannan kuma wa huwa shi Allah al-aliyu madaukaki ne ala kalkihi a bisa bayansa al-azimun wanda yake kuma mai girma Allah madaukaki yace takadu samawat sama ta kusa ya tafaddarna ta kekkece min hinna wato samman da ɗaya ɗaya take kan ɗaya ɗaya take kan ɗaya wasu karatuttuka da muka yi nayi mana bayani yanzu misali wannan sama'ud duniya wato wannan sararin sama da muke kallanta mai wannan shuɗi-shuɗi fari-farin ta ninka faɗin doron ƙasa sau biyu ne to sama ta biyu ita kuma ta ninka ta sau biyu kaga kenan sama ta biyu ta ninka doron ƙasa sau uku kenan to sama ta uku kuma ita kuma ta ninka ta sau nawa kenan kai lissafin ka ga ya zaka kwatanta faɗin saman bakwai kuma sannan kuma ka zo ka ɗauki al'arshin Allah kaga ita kuma wannan irin fiko ta musu da Allah waye zai iya kawo ƙudurar Allah in ba shi Allah ba kawai in ka ɗauki wannan bayani na malaman tafasira za ka gane cewa iko na Allah kawai sai Allah kuma dole ka miƙa wuya ka yarda Allah shi kaɗai shi ne Allah kuma shi ake neman taimako a wajensa kuma duk wani abu da kaga ya faru da izinin Allah ne Allah kai mana muwafaka Allah ya ce to wannan sama ɗin da ta kusa ta kyakkece a kowace sama akwai mala'iku suna nan wannan kyakkecewa saman inji manzan Allah ya ce saboda cikar mala'iku ne ya ce cikin sammai cikin hadisi ingantacce ya ce cikin sammai ba gurbin ajiye yatsa hudu face mala'ika ne a gurin wallahi ba gurbin da zaka ajiye yatsunka guda hudu face mala'ika ne a tsaye kewa Allah bauta kuma ai mala'ika jibril ya gaya wa annabi mu koma cikin suratul kahafi abinan abinan eh, kahafi abinan abinan wannan suratul maryam ko da ya kwambi bai zo ba yake tambaye sai ta yawa ma na tanazzalu me yace ba ma sauka mu kashina illa bi amri rabbi sai da izinin ubangijinka ne ya ce ya san abin da ke gaba gare mu ya san abin da yake gaba bayan mu ya san kaza ya san kaza to a wata aya ne yake cewa babu wani daga cikinmu face ya san matsayinsa a sama da irin ainihin gun da zai tsaya da irin bautar da yake yi ma'ana wacce Allah ya umarce shi kuma baya taba sabawa to wannan tilin mala'ikun sai ka koma kan waccan ayar da Allah ya ce wa ma ya alama jinu da rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan mala'ikun Allah sai shi kadai to sama ta kusa ta kyakkece da abin da yake samanta me yasa yake cewa ai tanshaqu kullu wahidatin fawqan laki kowace ɗaya da take kan ɗaya ta kusa ta kyakkece ai allati taliha min azamatillahi ta'ala saboda girman Allah wal mala'ikatu kuma ga mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tsarkake ubangijinsu wani tunda aka fari duniyan nan yayi ruku'i a sunkuye yake kai yanzu dan sunkuyen da liman zai sai kaji kana ce haba in yi ruku'i har sai kaji wani iri ko ba mu da ainihin juriya kamsu salawati fa sai kaji kai wannan limamin yana da nauyin ka abin nan ko kuma in ya fara karatu kamar me kuma in ka bibiya karatun da zai duka baya wuce aya goma zuwa sha biyar amma sai kaga ana hantararsa muna faɗa masa baƙaƙen maganganu ko ba ko sisi muke biyansa ba da Allah ko akwai wani limami da ake biyansa ana ina san dai harami na maka an ware musu akwai kuɗi na musamman da aka ware wa limamai ne saboda haka shi yasa su limamansa ma duka ba talakawa saboda yanzu limamin harami zai iya baka kana zuwa kamar wasa zai zai dauko brown emblem ka iya baka ka duba sai ka ga real 250 kuma limami ne to yanzu limu limaman waye zai baka ko 2500 Allah ya sauke to talakawa ne duka wallahi talakawa ne hakan illiman ya jinkiri bai zo ba an rika leke wala tashi wuce yi mana sallah don Allah ba haka muke ba wai minti biyar ba za a iya masa haƙuri ba sai ga an fara leke ai bai taho ba malam wane da Allah zo wuce yi mana sallah shi kuma ba zai taurin kai ba sai ya wuce ya sallar wadda in shi ne limamin shi kuma aka yi masa haka shi ma ba zai ji daɗi ba fa amma sai ya wuce ya sallar Allah ya sauwake yusabbihuna bihamdi ya'ani bihamdi rabbi wa yastaghfiruna liman fil ardi kuma sannan kun ga wani tagomashi wani tagomashi da Allah ya yi mana wa'annan mala'ikun da Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna nema mana gafarar Allah suna cewa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati sigaruhum wa kubbarihim suna yi mana irin wannan addu'ar ba don haka ba da tunan Allah ya shafe mu wallahi Allah ya sauwake Allah ya ce ala ku saurara inna Allah huwal mai huwal gafurur rahim abin nan huwal gafuru arrahim shi Allah mai gafara ne ga badadansa wa'anda suka tsayi kan addininsa arrahimun bihim ko mai jin kai ne gare su Allah ya ce wallazina taqaw wallazina taqadu min awliya Allah hafizun alaihim wa ma
Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Wallazi natta ka zo min dunihi, ai ma'ana ma'abu datin gairahu, suka riƙi wani Allah a matsayin abaiban bauta, suka riƙe su, suka bar Allah, duk waɗanda suka riƙi wani Allah a matsayin auliya'a, ba Allah ba, to sun yi asara. Allah ya ce a gaya musu hafizun alaihim shi Allah yana kiyaye da su ai ma'ana muhsin abinan abinan muhsin a amalihim wa dhabiduha la yajibu anhu minha li yujazihim biha wallahi babu wani abin da bawa zai aiwatar a nan sararin duniya a ce Allah bai kidaye shi ba a'a an gama kirga shi kuma Allah ya kiyaye shi kuma babu wani abu da zai buya wa Allah tabaraka wa ta'ala me yasa Allah ya haka li yujazihim dan ya saka musu da irin wannan me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ai da man ya gaya mana yace wa rabbuka ala kulli shay'in sai yace hafizun ko ubangijinka akan komai shi kiyayayye ne ya riga ya kiyaye komai babu wani abu da yake bacewa ainihin Allah kuma kun ga lokacin da annabi Musa ya je wa fir'auna yake gaya masa da saƙon Allah da kaza da kaza da kaza yana gaggaya masa yake ce masa to mutanen farko fa mutanen waye kaza kaza fa sai ce ilmu ha inda rabbi la yardillu rabbi wala yansa ba za su bace wa ubangiji na ba kuma shi ubangiji na baya mantuwa to annabi Musa daman ya taɓa ba da shaida wa Allah da kansa ko lokacin da aka bashi sako na wani talaka da yace ka roka min Allah ya min arziki in ka je ganawa da ubangijinka ka roka min shi ka ce ban arziki masifar talaucin da nake ciki da ni da ahalina ta yi mana yawa yace to na je zan gaya masa da yaje sai ya manta sai da ya gama abin da zai zai tafi sai Allah ya ce to ka manta da sakon wane don Allah yanzu a nan kai ni ku ba za mu fahimci Allah as-sami'u bane al-alim ba za mu gane Allah yana lura da bayinsa ba kuma yawan mu baya sanyawa Allah lissafin mu ya bace masa ko ya zam ganin wani da yi masa hidima ya shagaltar da shi ga barin wani yace ka manta da sakon wani sai ya juye sai ya ce ya ubangiji na yace kai da man baka mantuwa to tunda baka manta ma na san daman ka san me yace saboda haka yanzu sai kai masa Allah kai mana muwafaka yace to naji zamu bashi arziki iya dadin shekara ɗaya zai ji amma zai koma talauci sai ya fi nada da Allah in kai ne ya za ka yi sai ka ce gara ka zauna a talaucin naka wannan inda za a baka wani talauci ya fi wannan to za ka ce gara ka zauna a talaucinka ko? annabi musa ya zo ya gaya masa to shi ma wallahi abin da ya faɗa kenan ya ce kai ya ce yanzu kuma a jarrabe na a gaba da wani talauci bayan wannan ya ce ayin na ga garan zauna haƙura da wannan ya ce amma dai bari in je in faɗa wa iyalina to kai da kake cewa ba a shawartar mata wai su masu kaza ne masu kaza ne in mace mai hankali ne me zai hana ka shawarce ta sai dai yin yar banza ce sai ka kyale ta ai akwai yan banza wanda in ka fita ma addu'a suke ka mutu ko Allah addu'a suke ka mutu ma musamman in kana da kuɗi su gada kawai saboda su kuɗin ne ya dame su da ya je shawarci iyalinsa mai ta ce masa ta ce wannan irin wannan talaucin da muke ciki ko ba komai Allah ya ba mu na shekara ɗayan mu ji daɗi in ya sau dai ai mun ji daɗi kuma mun huta shekara guda kuma za mu yi alkhairi da Allah yanzu ba ta fara bullo masa da hanyoyin kuma kyautatawa ba ta ce za mu yi alkhairi sai ce a kinga kuma haka ne fa ya dagun annabi musa ya ce ya nabi Allah ya ce ka gaya ubangiji na yadda annabi musa ya daga kai ya gaya wa Allah sai aka bude masa kofofin arziki ta ko'ina komai ya taba kudi ne wallahi to da daula ta zauna kun san me yayi kun ga majoratinmu in an bai mutum dukiya sai ya zama marwaci sai ya zama yana kyamar al'umma ko yanzu misali ka duba ɗan siyasa ne ba shi da komai ba shi da kowa ka san shi ya san ka amma in ya ci siyasa ya kuke da shi ka daina ganinsa sai ya ƙaurace muku inda a masallaci a sahun gaba yake yanzu ya koma sahun baya saboda ana sallah ya fice kar kowa ya gan shi to haka nan kuma masu kuɗi ko in ba wanda Allah yi wa gaman katar ba suna da ƙofar higowa garin ƙofofi guda bakwai ne a garinsu kun san da gari ana masa kofa sai a yi ganuwa dare in yi sai a rufe da rana ma in ana tsoron abokan gaba sai a rufe sai a bar dakaru masu tsaro sai yasa duka ko ina aka gina masa ɗakin abinci da ɗakin girki nan ɗaki kawai tilin abinci za a ajiye nan ɗakin kuma na girki ne da wadda zai fitar da wadda zai shigo in yana buƙatar abinci ya tsaya ya ci abinci a nan kuma ga ruwa ya sha waccan kofar ma haka ne waccan duk kofofi bakwai din haka ya musu shekara guda ta ƙare yamhullahu ma ya sha'u wa yusbit wa indahu ummul kitabi annabi Musa ya ga shekara ta ƙare wannan mutum bai koma talauci ba arzikin karuwa yake da ya je gana da Allah ce Allah kai wancan mutumin ka ce kuma shekara ɗaya zai ji daɗi yanzu kuma gashi na ga shekara har ta wuce kuma arzikin karuwa yake ya ce ya Musa kai baka sani ba mu muka cancanta da ɗabi'ar da yake yi ya ce ɗaya muka bashi shi kuma ya bamu bakwai kun ga sai Allah ya magana da usulubi na azuma cikin hadisu ya ce ɗaya muka bashi shi kuma ka duba bakwai ya bamu ma'ana duk hanyoyin da bayanmu suke shigowa duk ya tare yana ciyar da su da zai shekara fan tokare sama a duniya to dukiyarsa ba za ta kare ba to kai ni ku mun tsaya muna rowa ya za a yi ba za mu sha wahala ba makwabci so yake makwabcinsa ya daga gida ya sai makwabci so yake ga makwabcinsa aboki so yake ga abokinsa ya fada wahala wai amma shi ya haye a uzubillahi to Allah hafizun alaihim hafizun alaikum wallahi duka Allah yana lura da mu kuma yana kallon me muke gudanarwa shi yasa annabin rahama cikin wani hadisi yace a gudun talauci mun hada talauci kuma ba za mu fito ba wallahi in dai da wannan halin muke da muke tare da shi yanzu na rowa da san zuciya in ba fita daga talauci har abada ba fa addu'a ne mana bakar wani ya ce malam ya musu addu'a annabin rahama ne ya faɗa wallahi annabin rahama ne ya ce a gudun talauci mun haɗa talauci don me yasa mun zama marowata kuma ya ba mu labari rowar ita ta halakar da mutanen farko sai Allah yake cewa ai waka zalika haka ne ko وكذلك أوحينا حكى نعم.
إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها Allahu akbar وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه na'am فريق في الجنة وفريق في السعير wai in ji bahauhe ya ce wai an ce wa karuwa Allah ta ce can dai ko? to din da ka ji an yi zancen wuta sai ka ce a billahi Allahumma inni a bika min azabin na Allahumma inni a bika min azabin na Allahumma inni as'aluka jannatikal firdausi haka manzon rahama ya faɗa ce duk wanda ya faɗi wannan to wuta za ta ce yu'izuka Allahu bi Allah ya tsare ka daga ni kauta aljanna za ta ce kuma marhabul lalai Allah ya amince ma ka shigo cikina la haula wala quwwata illa billah dan adam zai furta kalma mai sauki amma bai san muhimmancin ta ba to shine Allah yake cewa wa kazalika kamar haka ne ai mislu zalika abin abin al-iha'in auhayna ilayka muka yi wahayi zuwa gare ka qur'anan arabiyyan abin karantawa da harshe na larabci litunzira dan ka tsoratar da ummul qura ita ce kasar maka kenan a wancan lokaci to dan karka ce iya maka ne karatun zai tsaya sai ce wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita saboda haka azare ma ta shiga kenan ko kowace ƙasa ta shiga ta duniya ai ma'ana ahalu makkata kenan wasa'irun nasi wa tunzira yawmal jam'i kuma ka tsoratar da su ranar haduwa ita ce ranar alkiyama ta jama'u fihi alkala'iq za a tara halittu ga baki daya wannan harafi da malam ya karanta mana shi yanzu farkon aya ha mim ain sin qaf aka ce sunan a fahimta na wasu malamai daga ciki irin su mujahid da makamantansu suka ce sunan dutsen nan ne da yake kewaye da duniya ma'ana almuhidin bid duniya kun san akwai dutse da ya kewaye mu ko a ina ga wasu basu sani ba bayan ruwa din kuma akwai dutse ya kewaye Allah kai mana muwafaka banda karkashin kasar fa ruwa ne ita kanta kasar akan ruwa take to kuma ga dutse ya kewaye dan adam haka in kiyama ta tsayo wannan yawmul jam'i din Allah zai tattara mu a farfajiyar kiyama akan farar ƙasa wacce bata taba ganin dattin dan adam ba sai a kawo mala'iku su kewaye a kawo abin su kewaye bani adam kenan a kawo ma'aduwa su kewaye me su kewaye mala'iku sai Allah ya ce to kai kuma ruwa kewaye su sannan sai ya kallaci bayinsa kallo irin na mulki irin na isa sai ce limanil mulkul yauma Allah ji kan Sheikh Muhammad Kalarawi kun san yana wa'azi akwai barkwanci amma in ka saurari wa'azinsa wallahi sunna ce ya dan abin nan dan sai sayar da dan abin nan dinsa da yake kawai ko to wannan kuma shi ma in ka dauki asali sai ka ga akwai hadisan da sun yi maganar halaccin irin wayannan din matukar ba su kulle bane in dai ayar Allah ce don wata ran ina jin wani yana yawa dr ahmad bin nan buk tambaya an zo kan hadisin cikin sunanu abu dauda ne ko sunanu abin turmizi yana karatunsa sai da ya gama karanta hadisin sai ya ce to malam yanzu kenan kana cewa kenan yanzu halal ne wato kenan a ɗaura laya ko a sha rubutu ya ce ani dai ban gaya maka ba amma dai hadisi ne gashi kuma ba saukake ba ne kuma ba wanda ya soke hadisin sai ya kawo hadisin kuma abdullahi dan abbas wadda malam ya kawo ƙarshen suratul ahaka na in mace ta zo naƙuda ɗin nan ko ya ce ka karanta ko ka rubuta a jikin faifa he ka ɗauka he ka sa a ruwa a karkaɗa a wanke ta abe mai naƙuda ta sha da izinin allah za ta haife ko a karanta bismillahi la ilaha illallahu al'azimul halimul karim subhanallahi rabbi samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil karim ka annahum yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balag iyana in muka lura zamu ga a cikin hadisin malam haka ya kawo su da wannan wata rana shehin malamin mu Allah ya yi masa rahama malam kabir ya je wajen malam ɗaukan karatu nan kafin kuka sai ya same shi da raddul azhan a hannunsa sai ce to kabiru ya ce gashi malaminku ya halatta shan rubutu ya ce kuma kun zo kuna ta zagin mu kun hana ya ce aka rama kallawa ya ce a yi haƙuri malam to zai jayayya da malam mutumin da duk littattafan da yake karantawa da hannunsa ya rubuta suna daukan karatu ba irin namu bane kaje da littafi malami yana karanta mana nan kana buda kana lekuwa kaga wai kana hangen gaba malam kana karantar da dalibai baka ganin irin wayannan kuna wani shafin fa yana leka wani shafi wato don ma kai mai karantarwar ka fahimta cewa shi faso yake kawai a gama littafi ba ya fahimta ba ba tarbiya to su kuma malam da kasu daga su sai alkalami sai ta wada sai takarda wallahi haka yake rubuta haka ya dauki karatu anan ne bayan sun hada karatu ya samu wannan matsayi na tsoma Allah ka samu dace saboda haka Allah madaukaki yake gaya mana da irin wannan alƙura'ani ko wahayi da muka yi maka na saukar da alƙura'ani da harshe na larabci kai gargaɗi ga mutanen maka da wanda suke kewaye da ita kuma ka tsoratar da su ranar haduwa sai Allah ya ce limanil mulkul yauma idan ya faɗi haka wallahi zai ɗage kansa ɗagewa irin ta mai mulki mai mulkin da baka taɓa gani irinsa ba ba zai kula bayansa ba sai bayan shekara arba'in a nan ne ake wannan masifar gomin kowa gumin zai kama shi daidai gwargwadon laifinsa wani iya gurbin alwala wani gwiwa wani rabin cinya wani maɗaurin wando wani cibiya wani ƙirji wani kafaɗa wani kuma ya yi masa linzami wani kuma kat har kansa kuma wallahi Allah ba zai kula bayi ba a nan ne wancan hadisi da malamai suke yawan karanta mana al'umma za su haɗu su ce to wannan fa masifar fa ta wuce yadda muke tunani ya kamata mu nemi annabi a ɗanguma a tafi gun annabi adam a tafi gun annabi ibrahim a duka gun annaba wannan sai an je ulil azami ɗin nan in ban da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba wadda ba za a je gunsa ba amma kowa sai abin da zai faɗa wa al'ummar da ta taru a wannan farfajiyar ta kiyama ni yau na ga ubangiji na ya yi fushin da bai taɓa yi babban isa na ce masa kaza ba ni ma ina da laifi na kuje gaba annabi ne kawai za a zo kansa a koka masa ya faɗi ya ce ummati ya rabbi ya sujjada shi ba musu zai ce ummati ya rabbi sai Allah ya ce masa irfa a ra'asaka daga kanka matuhibbu me kake so ai ka riga ka gama aiki tun a duniya me kake so yanzu nan bagon aiki bane saboda Allah ya ga yayi sujjada ja nan bagon aiki bane ai ka hada aiki tun a duniya me kake so sai ya ce ummati ya rabbi ai musu hisabi kowa ya san matsayinsa sai Allah sai ya kallaci annabi Adam sai ya ce a cikin mutum dubu ka bani mutum 999 duk zan sa su a wuta mutum ɗaya ya tafi aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa tunzira yawmal jam'i don Allah mun fahimci wannan aya sannan Allah ya ce la raiba fihi babu shakka fa cikin ta fariqun fil jannati Allah ka sanya muna cikin su wa'annan wa fariqun fis sa'ir sannan wasu kuma ɓangare suna cikin wuta ne sai Allah ya ce walau sha Allahu walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhil man yasha'u fi rahmatihi Allahu akbar zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir
Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida to ya kai wanda sabanin al'umma yake bata masa rai in fahimta ce ba ka ta ita ta alkur'ani ka fahimta wannan hukunci ne na Allah irin wannan sabanin da yake faruwa kar ya dagula maka hankali har ya zo ya batar da kai ga barin kiran al'umma kan abin da ya dace kun ga in kun lura musiba yanzu da muke ciki kenan ko idan mai wa'azi ya zo ya faɗi waccan ɗarika ya faɗi waccan ba wai karantarwa zai irin karantarwa na usulubi da sheik mahamud abubakar gumi ya ɗauka ba sheik mahamud abubakar gumi usulubin da ya ɗauka na sunna shi ne ba ruwansa da zage-zage ba ruwansa da kace na ce karantar da al'umma yake yi ga yadda hadisi yake ga abin da ake nufi kai kuma mai hankali sai kai wa kanka hukunci ko? ai du mai hankali an fassara masa kuma da yaransa ake karatun yaji to shi kuma ya kamata ya waki kansa kiyamun laili in ya ga akasin wannan abin ko to idan ka tsarkake zuciyarka kai haka dan Allah wallahi al'umma za su amfana da kai yanzu al'umma ba su amfana da Sheikh Muhammad Abubakar Gumi ba Allah ka sa mun dace saboda haka anan Allah ya ce da Allah ya so zai sanya bayansa su zama al'umma guda ɗaya ce aladinin wahidin kuma kan musulunci shine addini guda bi an yudalli'uhum alami ala zalika abin nan sirri fihi ya sa- ya ainihin tsinka yadda su sirrin abin da yake cikin sa kowa sai ya ji addinin yake so to amma hukunci na Allah da kuma sanin shi me yake nufi da abin da yake nufin sai ya bar wannan ilimin a wajensa sai ya ce wa hadaina hun najdayn mun shiryar da dan adam hanyoyi biyu ma'ana ai Allah yana da karfin ikon da zai tankwasa kowa ya addinin Allah ko amma kuma sai Allah ya barka sai cikin adalcinsa ba zai tankwasa ka kai abu dole ba sai aka nuna maka ga hanya mai kyau ga mummuna hanyar nan mai kyau in ka bi ta akwai sakamako iri kaza hanyar nan mummuna in ka bi ta akwai sakamako iri kaza to yanzu da Allah idan ka dauki mummuna ka bi zaka zargi Allah ai ya riga ya gaya maka ya turo manzo manzon kuma ya ce wa ainihin al'ummarsa ballighu anni walau aya gashi yanzu irin abin da muke kenan ko to he ka zargi wani Allah ya sauwake shine anan Allah ya ce da ya so sai ya sanya al'ummar su zama walakin yudkilu man yasha'u fi rahmati yana shigar da wanda ya so cikin rahamarsa wazzalimuna amma su waɗanda suke kafirai malahum min abinna min waliyin wala nasirin wallahi ba su da wani majibinci ba su da wani mataimaki da zai tunkuɗe azabar Allah lokacin da Allah yake musu azaba Allah ya ce amitta ka zo har أم yanzu اتخذوا من دونه أولياء na'am فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allahu akbar Allah ya ce amittakazu min dunillahi amin dunihi kai haka ne gurin nan na'am amittakazu min dunihi ai ma'ana alma'budati awliya wai sun riki wani Allah ba Allah bane a matsayin ainihin shine mu abin jibinta su to fallahu huwal waliy in har suna tunanin abin da suka rika bangaren duwatsu ne bangaren bishiyoyi ne bangaren aljanu ne bangaren mutane ne kamar misali mutum ya rike wani waliyi misali ko saboda haka koma wanne irin abu ka riƙa ya zamo maka abin bauta to kana tsammanin shi ka riƙa a matsayin kuma badaɗi wadda zai kiyaye ka daga azabar wadda ya halice ka in yi nufin zai ma azaba fallahu huwal waliyyu ai annasiru lil mu'minina shi Allah shine wanda yake taimakon mu'mine wa huwa yuhyil mauta kuma shine yake rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan kowanne abu babu wani mai iko akan kowa in ba Allah ba saboda haka Allah tabaraka wata'ala ai ya gaya mana yace Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz abina minaz zulumati ila an-nuri ko a wani gurin Allah yace walaqad arsalna min qablika abinan abinan rusulan ila qaumihim faja'u bil bayyinati famtaqamna minal ladzina ajramu wa kanu ko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina saboda haka anan mu lura duk mutumin ko duk dutsen ko duk ranar ko duk wata ko wani annabi zaka rika ya zamo shine abin bauta to wallahi baka da wani mataimaki da zai tsare ka daga barin azabar Allah in Allah ya nufin zai maka azabar kuma in kai abin kirki da duk duniya za su zama makiyanka Allah ya ce aljanna zaka tafi ba wanda ya isa ya cire ka daga aljannar shi mai iko ne kan komai shi yasa ya ce wa ma- wa maktalaftum ko وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله na'am ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب Allahu akbar Allah ya ce wa maktalaftum abinda kuka yi sabani ma alkufari tare da kafirai fihi a cikin sa min shay'in ma'ana min al-ahkami kenan to fa hukumuhu mardudun ila Allah hukuncin sa kuma da shi zuwa ga Allah shi Allah ya fasulu bainakum Allah zai tantance ya rarrabe muku shine Allah yake cewa alalillahi dinul khalis ko in muka duba cikin suratul zumar wallazina takazu min dunihi awliya'a sai ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yaktalifuna sai ce inna allaha la yahdi man huwa kazibun sai ce kaffaru to kenan tunda Allah shine yi umarni ai masa bauta kuma yace a tsarkake ta kar a hada shi da wani yanzu misali wannan karatun in muka idan mu burge wani ne mun yi asara idan mun zo wannan gurin mun saurara dan a ce mun zo ne mun yi asara idan mun saurari wannan karatun kawai dan mu je mu ta terere muna fadawa shikenan kawai ba dan al'umma su amfana ba mun yi asara in mun yi dan mu baiwa wani haushi mun yi asara don Allah mun fahimta to duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah kawai shi yasa Allah ce alalillahi dinul khalis zai ce amma wa'anda suka riki wani Allah ba Allah ba a matsayin majibinci yace suna cewa wai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai wannan da kuka gani Muhammadu a lokacin annabi yana rance Muhammadu wannan din da kaga mune musu bauta mun san akwai Allah naka ai kaga tun a lokacin sun shaida musu shi Allah da suka ce na annabi ne to su ba nasu bane kenan ko tun su sun ce mun san da Allah naka wajen su ba shi haushi ne ai sun san akwai Allah to ba mai musu bauta sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa irin ta daraja wai su ne za su zama musu tsani zuwa ga Allah wai ai tsakaninsu da Allah yayi nisa Allah ba zai ji me suke faɗa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba ainihin cikin ainihin hadisi na ummuna Aisha lokacin da kaula ta kai ainihin mai karar mijinta wajen annabi mana lokacin da kaula take faɗawa annabi ummuna aisha tace wallahi saboda tana faɗin magana tana kuka ma ni ban ji me take cewa ba sai annabi nake tambaya yake min bayani tace amma abin mamaki Allah yana saman sammai da Allah ummuna aisha ne ta faɗa ba ni ne na faɗa ba kar wanda sauti ya kai masa a ce ai malam ya ce Allah ya ce to na faɗa Allah yana sama Allah ne ya ce yana sama ta ce alhamdulillahi lazi wasa ilmuhu li ibadihi ta ce godiya ta tabbata ga Allah da iliminsa ya yalwaci bayinsa ta ce wallahi ina tare labule ne ya raba mu da wance bana jin maganarta yau gashi Allah yana saman sama ya ji maganar wannan baiwar Allah har ya warware hukunci ta ce to godiya ya tabbata ga wannan Allah alalillahi dinul khalis yana nan yana kallonka yana kallonku yana kallona saboda haka shi yasa anan Allah ya ce inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar duk mai yawan ƙarya mai yawan kafirci mai butulcewa ni'imar Allah Allah ba zai shiryar da shi ba shi yasa Allah ya ce duk abin da kuka yi sabani hukuncinsa kuma da shi zuwa ga Allah sai aka sambaci kuma siffa na mai hukunci din wanda ake mai da hukunci zuwa gare shi sai Allah yake cewa har yanzu fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadra'ukum fi Allahu akbar laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir
Allah kenan wato kabarin mubtada'un kenan ko to yanzu daga nan har zuwa ƙarshen yadda zamu tashi kabar ne kawai zai ta zuwa ma'ana siffar Allah za a yi ta fitowa da ita yace zalikumullahu wancan wanda ake mai da hukunci zuwa gare shi dinnan aka ce shine Allah mubtada'un kenan kabar din shine zai fara tun daga me cewa ainihin da yace Allahu din ko zalikumullahu din shi ne ai abin da Allah tabaraka wa ta'ala a gaba yake cewa rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu nan sai aka zo da kabar na ɗaya abin na biyu da ana zuwa na hudu a cikin kalma guda ba dan lokaci ya tafi ba da mun tantance su ɗaya bayan ɗaya masanan nahawu amma sun sani yace zalikumallahu wanda yake da irin wannan iko wanda ake mai da hukunci zuwa gare shi ya tantance ya ware ƙarya daga barin gaskiya to shi ne Allah guda ɗaya malam ya ce an fitar da kabar ɗaiɗaiɗaiɗai har kusan guda goma sha biyu zuwa guda goma sha uku ya ce kuma zalikumin lahu rabbi ɗin nan alaihi tawakkaltu a gare shi nake dogara wa ilaihi unibu kuma zuwa gare shi ne nake ainihin mai da dukkan al'amurana shi ne kuma faɗirus samawati shi ne wadda ya halicci sammai da ƙasa wato kabar na biyar kenan shine wanda ya halicci sammai da ƙasa ai mabadu'ihima wanda ya kagi halittar su sai Allah ya ce ja'ala lakum min anfusikum karanta ta aiko ja'ala lakum min anfusikum ya ainihin me ya sanya a gare ku min anfusikum daga karan kayuwan ku azwajan mate ku haisu kalaka hawa yanda ya halicci hawa min bila'i adam daga karkataccen ƙashin haƙarƙari mafi karkata na nan kusa da hammata yana kwanci aka zare aka halice ta kuma ya tashi ya ga mace mai kyau bai taɓa ganin irin ta ba itin yana mamaki yana kallon wacce irin halitta ce wannan a lokacin Allah bai halici sha'awa ba bayanin yana nan cikin albidaya wan nihaya sai Allah ya saka masa kuma ai sha'awa ma'ana sai Allah ya halici sha'awa ya sa masa sai kuma ya ji so yake ya kama ta ya taba sai Allah ya ce kul shine bayanin da muka yi cikin wani karatu dogon bayani ne ba za mu koma baya akan sa ba Allah ya ce har yanzu waja'ala har yanzu Allah ya sanya minal an'ami azwajan daga dabbobi ya sanya maza da mata maza da mata yazra'ukum fihi yana shuka sashin ku a cikin sashi ai ma'ana fi ja'alil mazkur yukassirukum bi sababihi ai bit tawalid da yawan haifefeniya kuma laysa kamislihi shay'un babu wani abu misalin Allah wa huwa sami'u dan shi mai ji ne kuma albasiru shi mai gani ne sai ce har yanzu lahu maqalidu Allahu akbar Allahu akbar ina ganin ya kamata mu ajiye karatu Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa lahu maqalidu samawati wal ardi ai ma'ana mafatihuha ya'ani kaza'inuhuma taskokin sammai da ƙasa gaba ɗaya a hannun Allah suke kuna jin da Allah ya ba mu dama mu bani Adam da yanzu ba mu ta zunguro arzikin ba wallahi da mun ta ainihin na rinka zunguro wa sai na rasa inda zan ajiye a gidana eh a karkace wai ne a ce a to ai mallan kai mu a'a wallahi sai na fika kokarin kai wasa eh saboda haka amma tunda arziki ne Allah ya ajiye dan kai masa bauta irin yadda yake so kuma ya kasa arzikin gwargwadon yadda zaka ji dadi wancan shi ma ya ji dadi wani aka talauta shi wani aka ainihin azurta shi wani aka bashi matsakaici su abina sai sa sai sa ne ake cewa komai to wani kuma sai aka bar shi shi kuma kungurmin ainihin mai kungurmin mai kudin gaske wanda kudin ma bai sanya zai da su ba to Allah yayi haka dan mu ji dadin juna ne kawai shi yasa arzikin an saukar da shi bisa tsari na Allah ne shi yake da mukullai na ainihin taskoki na sama na ruwan sama da tsirrai duka shi yake da su yanzu da Allah da an ba mu makullai na tsirrai da Allah akwai mai gonar da zai yi asara ah yo kai dai inda hankali kai kaje ka sha wahala ka san wahalar da kake sha a gonarka da Allah zaka so a ce wani abu bai kai ba a gonar ai kana zuwa bude taskokin arzikin zaka yi in shinkafa kai ta fito in ana tunanin za a samu buhu goma ne a gurin ka ce to ni buhu 100 nake so sai kai ta bude aka ko eh kun san dan adam da san zuciya to shi Allah ya rike wannan saboda hikima wallahi ya rike sannan ku lura da wani abu in akwai manoma su gane wannan Allah baya barwa bawa arziki a cikin gona komai ka shuka 100 bisa 100 ya kai wallahi ba Allah baya yawa bawa haka kun san dalili yin hakan ya kafirtar da mutanen farko ku duba karuna me ya faru sannan ku duba wanda Allah ya ba mu labari cikin suratul kahfi wanda kala jannatahu me Allah ya ce ko zalimun li nafsihi ya shiga yana zaluntar kansa yana ce ma azunnu hazihi an tabi da hazihi abada da yaga can amfanin nan ga dubinai nan ga inabi nan ga nan ga nan ga yace ai yace ai bana taba tsammani yake cewa boye kaiwa ne yace duba ka ganan duba can ka gani to ba na tsammanin ma za ta kare har abada wannan eh da tafiya ta tafiya sai ce ba ma na tsammanin kiyama ma za ta tsayu don zai bai kafirta ba da Allah to kai ma yanzu in aka yi maka hakan hakan za ka yi ni ma in aka yi min hakan zai sai ka ga ka je ka sha wahala ka gyara ka gyara ka ga wani lokaci dawa ta kyau geran sai ya zama ɗan can ɗaya can ɗaya wani lokaci geran ya kyau ko lokaci gyaɗa kai wani gefen ya kyau wani gefen kuma a ɗan barka haka nan a jarrabe ka in kai farin ciki ta canke ka ɗan koma can kuma ka ɗan ji damuwa to za a kan kare maka wani zunubi ne wataƙila da man ka shiga gonar ba ka yi ma sha Allahu la quwwata illa billah ba wannan shine asalin usulubi na ainihin musulunci ka shiga gonarka ka je ka ga amfane ka shi ma sha Allahu la quwwata illa billah Allah wannan daga gare ka ne ba dabara ta bace Allah kai kai mun kaza kai kaza Allah ka sa albarka to gobe in ka je sai kaga gurin ya ƙara kyau amma ka shiga kana shiga gona habba in kubi ne kana tafiya kaga gwana gurin can da na sa take kaga yadda kaza kaza he kaza ko ai kudin noma kaza na biya ha to wani baka ga ya nome gonar an gyara ta ba ciyawar kuma Allah ya turo wuta ta cinye ba dan ka gane yin na Allah ne to Allah yana yi wa bayi haka dan kar mu fada irin waccan halakar ta mutanen farko so don kayi amfani wani ya kai labari wani bai kai labari ba haka Allah ya so kai roƙi Allah ya sanya maka mamayinsa wadda ya fi wannan albarka ka zauna lafiya na zauna lafiya ya basu ɗin rizika liman ya sha'u wa ya ƙadir shi Allah shi ke ainihin shimfiɗa arziki ga duk wanda iso ya yalwata shi kuma ya- wa ya ƙadiru ya kuma damƙe shi ma'ana imtihanan wannan duka jarrabawa ce innahu bi kulli shay'in alimu dan shi Allah ya san komai ya san komai masani ne akan kowanne abu minha al-ahkamul lati taruddu ilayhi yafsulu an-nasi fiha yawmal qiyamati malam yace daga cikin irin wannan bayani da Allah ya kawo akan wannan aya yace Allah yayi wa bayinsa bayani zai rarrabe su ya tantance su ranar alkiyama ya saka wa mai aikin alkhairi da alkhairinsa ya saka wa mai aiki na tsiya da ainihin aikinsa na tsiya Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah muna roƙonka abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wanda muka yi daidai Allah ka ɗora mana kan mizaninmu Allah muna roƙonka wannan gari namu da shugabanninsa Allah ka albarkace su Allah jiharmu da shugabanninta Allah ka albarkace su Allah kai jagorancin hannayensa zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar mana da ita lafiya shugabanninta Allah kai jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah muna roƙonka ya Allah in ba masu shiriya bane kai ne ka sani ya Allah ba mu sani ba Allah ka canja mana su da mafi alkhairi Allah in kuma masu shiriya ne ya Allah shiriyar su muke so ka kyautata ɗabi'ar su su san haƙƙin da yake kansu na nauyin da aka ɗora musu ya Allah Allah ka ba su ikon saukewa Allah ka ainihin azurta mu da ladan da ka ajiye tili na cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya aljanna firdausu ta zama ita ce makomar mu Allah muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da azumin mu da salloli da muke ya Allah Allah in mun yi dan neman yardarka ya Allah da tafakkuri cikin ayoyinka ya Allah wadda suke da bukata na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka wadda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu Allah ka yaye musu ya Allah Allah ka raba mu da sharrin wuta da iska ya Allah Allah ka ba mu albarkar damuna wacce take tafa ya Allah kamar yadda ka nuna mana alkhairi na wannan damuna da ta gabata Allah ka nuna mana alkhairin damuna mai zuwa ka tabbatar mana da shi ya zama mai amfani gare mu Allah idan ƙarshen rayuwa ta zo Allah ka azurta mu da kalmar shahada Allah ka azurta mu da kalmar shahada اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
Thank you.